أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafin mai albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tare da sharhi na wannan littafi na al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna bakwai ishirin na farko dai ishirin da hudu ga watan jimadar ula hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da bakwai ko takwas ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata mun karanci babi na 69 babu istihbab al-uslati inda fasad an-nas wa az-zaman aw al-khawf min fitnat fi ad-din wa wuqu'i fi haram wa shubahat wa nahwiha mun tsaya akan hadisin abi sa'id al-khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi inda malam yake cewa wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayra malil muslim غنم يتبع بها شعف الجبال مواقع القطر يفر بدينه من من الفتن رواه البخاري قال وشعف شعف الجبال أي علاها za mu tashi kenan kan hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم وقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da mutum su ƙara tabbata gare shi ya ce ma ba a sallahu nabiyyan illa ra'al ghanam Allah maɗaukaki bai aiko bai aiko wani manzo ba face sai da ya yi kiwo kiwon ƙananan dabobi kala ashabuhu sabon manzo Allah wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata gare su suka ce mishi wa anta kamar su ce wa anta ya rasulullah har kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala na'am yace hanni kuntu ar'aha ala qararit li ahli makka na kasance ina kiwon su a bisa 'yan kuɗi na dabbobin mutanen makka قال رواه البخاري امام البخاري يفتد دون حديث كان ده يفكاو قال قيل قوله قراريط قيل المراد بالقراريط هذا جزء من الدينار والدرهم وانا دان ينكي ne na dinari da dirham وقيل اسم مرعى بمكة واسم المسكة sunan mikiyaya ne a makka amma la Allah ya kasance wannan ma'ana ta farko ita ta dace وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هل أنسى مناديسي لدى أبو هريرة wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annahu qala min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah na daga mafi alkhairin mutane bangaren rayuwa rayuwar mutane ya kasance wani mutum wanda yake rike da lijamin dokin shi fi sabilillah ya tayyar da shi saboda daukakar da addinin Allah madaukaki saboda jihadi ya tsiro alamatnihi wanda zai gaugawa ya hau ya sukuwa a bisa bayan wannan doki kullama sami'a hayata aw faz'atan duk lokacin da ya ji ƙaran gumurzu na yaƙi sai ya zabura ya hau dokin shi ya zabura da gudu ya yi sukuwa ya je wajen wannan haka shi ma faza'a ma'anarsu guda ɗaya fara alaihi yabtagil qatla zai zabura da gaugawa iya nihin ya je ya yi yaƙi saboda ɗaukakar da addinin Allah maɗaukaki awil mauta mazannahu ko kuma iya neman mutuwa saboda bagire ne wurin da ake tamanin mutuwa ne an tahi yaƙi to ɗayan biyu ne ko dai a dawo da rai ko kuma a yi shahada aw rajulun fi gunaymatin fi ra'si sha'fatin min hadhihi shay'a ko kuma ya kasance mutum ne iya cikin 'yan dabbobin shi a can tsororuwa daga cikin tsororuwar duwatsu wannan can kololuwar duwatsu iya kiwo da su a batni wadin min hadhihi al-awdiyati ko kuma iya cikin kwari daga cikin wannan kurarruka yuqimu salata iya tsai da sallar shi wa yuti zakata iya ba da dukiya zakar dukiyoyin shi wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin zai nace da bautawa ubangiji shi har sai mutuwa ta zo mashi laysa minan nasi illa fil khair ba za ka same shi ba tare da mutane sai a cikin alkhair irin wannan mutane lokacin da al'amarin duniya ya rikice fasadi yayyawa to kauracewa shi ta ce mafi a'ala qala yatiru ayusri'u yatiru kinna ana nahi iya gaugawa wa matnuhu zahruhu bayan dabba wal hay'atu as-sawtu lil harb qaran gumurzu na yaki wal faza'atu nahwahu ita ma faza'a kusan ma'ana ƙara ko firgiti na firgici na yaki mazanu shay al mawadi'u allati yuzannu wujuduhu fiha sannan mazanin wani abu shine wuraren da ake tamanin samu shi walgunaimatu bi dammil ghaini tasghir al-ghanam gunaima kinnan da kai wa ghainun damma karamtar da yan dabbobi ne kamar ka ce yan dabbobi wa sha'afatu bi fathi shin wal ain hiya ala al-jabal sha'fa kinnan kawa shin fataha da ain ana nihin can saman ƙarshen dutse tsororon dutse kala sharihu rahimahullah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah da yazo wannan sharhin wannan hadisai guda biyu kala hadhan al-hadithani fi bab istihbab al-uzlati inda fasad an-nas wannan hadisai guda biyu sun zo a cikin babin mustahabbancin kauracewa mutane a lokacin da mutane suka lalace babu alkhairi tare da su babu san Allah tare da su babu takwa babu addini qala al-awwal hadith abi huraira na farko hadisin abu huraira annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah wanda tsira Allah da amincin tsara tabbata gare shi yace ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanama yani ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى عباده إلا رعى الغنم أنا نهم باب وأنا النبي daga cikin annabawan Allah wanda Allah ya aiko su face ya zuwa ga bayan shi face sai ka same suna sai ka same suna kiwon dabbobi kalu wa anta ya rasulullah kai kuma fa kai kiwon dabbobi kala na'am manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu eh na yi kiwon dabbobi kuntu ar'aha ala qararit li ahli makka na kasance ina mu kiwon dabbobin wannan hausa wasu yan kudai yan kudi da mutanen makka suke bani hatta nabiyyu hatta nabiyyu sallallahu alaihi alaihi salatu wassalam ra'al ghanam mala ce hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kiwon dabbobi qala al ulama malamai suka ce wal hikmatu min zalika an yatamarrana al insanu ala ri'ayati al khalqi wa tawjihihim ila ma fihi salah hikma ta cewa manzanni da annabawa su yi kiwon dabbobi kanana cewa kamar wani gwaji ne neman sabo ne ga kiwon mutane da sanya su da fuskantar da su ya zuwa abin da zai zame musu amfani da nagarta li'anna ra'iyal lil ghanami taratan yuwajjihuha ila wadin muzhirin mukhtar domin mai kiwon dabbobi wani lokaci zai fuskantar da wannan dabbobi nashi ya zuwa wani kwari mai ciyawa lunkum wanda ya gatsan washar domin su yi kiwo wa taratan ila wadi khilafi zalika wani lokaci ya fuskantar da su da zuwa wani kwari daban wa taratan yubqiha waqifatan wani lokaci ya barta a tsaye fa nabi sallallahu alaihi salatu wassalam annabi wannan tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi sayara al'ummata da sannu zai kiwon al'umma yaunin kulawa da wannan al'umma tashi zai haushi wai wajihu ha ila alkhair kuma ya fuskantar da ita zuwa ga alkhairi an ilmin wa huda wa basira alkhairin da yake dogara da ilimi da shiriwa da basira kara'i alladhi indahu ilmun bil mara'il hasana kamar mikiyayin da yake da ilimin wurin kiwo mai kyau duk makiyaya duk inda ke da wurin kiwo na kwarai sun san shi da an tashi an ce a tahi ƙasa kaza ko wuri kaza wa indahu nus'un wa tawjihun lil ghanam akwai neman nemawa dabbobin wannan duk abin da zamanto amfani ne ya fuskantar da su ya zuwa ga alkhairi ila ma fihi khairiha ya zuwa abin da a cikin shi akwai alkhairin ta wa ma fihi gada'uha wurin da akwai abincinta wa saqa'uha wurin da ke akwai abin ruwan shanta wa khtiratil ghanam an zabi kananan dabbobi li'anna sahibal ghanami muttasifun bis sakinati wal hudu'i wat imanan domin mai kiwon kananan dabbobi iya kamantuwa da nutsuwa da kwanciyar hankali hallau dai da samun kwanciyar hankali da nutsuwa bi khilafil ibl sabanin mikiyayen raquma al iblu ashabuha fil ghalib indahum shiddatun wa ghilza makiyaya raquma mafi yawancin su zaka same su mutane ne masu tsanani saboda kasuwa haka yanda raquman nan suke da da tsanani da kasuwa da kikashewar zuciya haka su ma suke samun wannan tabi'a li'anna al-ibli li'anna al-ibla kadhalika fa hiya shiddatun wa ghilza ولهذا اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لرسله عليه الصلاة عليهم السلام أن يرعوا الغنم دليل هكا الله مدوكك يزاب ومن ظننش كيوان كنانا دبوبي حتى يتعودوا ويتمرنوا حس سابا su kware ala ri'ayatul khalq absa kiwon mutane fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'aha ala qarariti li ahli makkah manzala sallallahu alaihi wasallam ya kiyayi dabbobin absa ɗan kudi na mutanen makka wa musa alaihi salatu wassalam haka musa alaihi salam ra'aha ra'aha muhran libnati sahibi madiyan ya kiwo ya yi wa ɗiyar sahibin madiyan sarkin madiyana kiwon ƙananan dabbobi muhur ‘yan awaki da tumaki fa innahu qala domin ya ce qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik alqawli ne tsakanina da ni da kai ina so in aura ma ɗaya daga cikin wannan ‘ya'yana biyu ‘yan mata a bisa sharaɗin za ka min aiki in ɗauke ka ma'aikaci wanda za ka min kiwo tsawon shekara takwas wannan shi ne matsayin sadakinka idan ka cika shekara goma to wannan daga gare ka ne kai ka so kyautatawa ce قال واما الحديث الثاني كما حديث نبي ففيه ايضا دليل على ان العزله خير akwai dalili cikin shi akwai dalili cewa kaurace mutane a lokacin da mutane ya zamanto fasadi yayi yawa a cikin su wannan alkhairi ne fa yakunu al-insanu mumsikan bi anani farasi sai zamanto mutun ya rike ragamar dokin shi lijamin dokin shi ya tsiro alaihi wanda zai hauye sukuwa a kan shi kullama sami'a hay'atan duk lokacin da ya ji karan yaki wa huwa ba'idun 'anil nas yayi nisa da mutane yahmi sugural muslimin iya kare wata kofa wadda mukiya ta musulmi kadda mukiya su shigo daga ciki a da duk garuruka manya ana musu garu a kewaye suke da katangu akwai wuraren da aka yi kofa ta shiga ta wannan shi da ake cewa sagara ko tsagur jamin tsagur to sai a je a sa sentinel kamar inda yanda yanzu gendarmu da police so za suke yi sai a je a sa mutum gadi ya ya tsare kofa haka ne kala muhtammun bi umuril jihad mutum ne wanda ya kula da al'amuran jihadi ala atammi isti'dadin للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب ركب, ركب فرسه فطار به mai kulawa da al'amarin yaƙi ne cikakken shiri wanda yake zabura da an ce hayya sai zabura a shirye yake da ya jihadi duk lokacin da ya ji ƙarin gumurzu zai hau dokin shi ya zabura da gudu zuwa wajen wannan yaƙi ai masha mashiyar musri'an zai tahiya zai zabura da sukuwa ya je wajen wannan yaki wa kadhalika man kana fi makanin min al-awdiyati wa shi'ab mun'azilan 'anil nas hakanan kuma na daga mutanen da suke cikin alkhairi mutumin da yake cikin kwarurruka da yankuna wanda yi nisa ya kauracewa mutane a lokacin fitintunu ya abudullaha iya bautawa Allah mai girma da buwaya laysa minan nas illa fi khair to baya daga cikin mutane sai sai cikin alkhairi ba ruwan shi da mutane sai cikin alkhairi fa hada fihi khair mala yace wannan shi ma akwai alkhairi tare da shi walakin nana sabaqa an qulna inna hadhihi an-nusus sai dai mun rage mun faɗi cewa inna hadhihi nususa wa annan nasusi tuhmalu ala ma idza kana fil ikhtilati fitnatun fitnatun wa shar ana dora su ne a ma'aunin lokacin da cuɗanya da mutane akwai fitina da sharri tare da ita da wannan lokaci sai mutum ya ɗauki matakin ƙaurace a mutane wa amma idza lam yakun fihi fitnatun wa shar idan ya zamanto babu fitina a cuɗanya da zai da mutane babu wata fitina da sharri da zai same shi yake tsoron ya same shi fa innal mu'mina alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake hakuri ya cuɗanya da mutane yayi hakuri a bisa cutarwa da za su yi ‘yan magana suka ce duk wanda ya ce a zo a zamna ya ce a zo a saba duk yadda za a yi wataran a samu rishin jittuwa to kuma sai mutum ya yi haƙuri lokaci za a zalunce shi sai ya haƙuri a kan wannan zalunci a ci mutuncin shi ya yi haƙuri a kan wannan musulunci to sai zamanto iya da lada shi ne khairun minal mu'min wannan mumini mai cuɗanya ya yi haƙuri a kusa cutarsuwa da ake mishi shi ne mafi alkhairi game da muminin da bayya cuɗanya da mutane kuma bayya haƙuri a kusa cutarsuwa da wannan hadisi ne guda biyu mala ya kare wannan babi قال المؤلف رحمه الله بابنا سبعين babu fadlul ikhtilat bin nas babu wanda yake karantar da mu falala ta cudanya da mutane wa huduri jam'ihim ko juma'ihim da halartar jumu'o'insu wa jama'atihim da halartar taronsu wa mashahid alkhair da halartar duk abin da ya zamanto taro ne na alkhair wa majalisin zikiri ma'ahum hakanan da zama wuraren ambatan Allah tare da su misali irin wannan zama da muke na ilimi karantar da addini alqur'ani sunna manzala sallallahu alaihi wasallam wa iyadatu maridihim da ziyartar mara lahiyarsu wa huduri janaizihim da halartar jana'izozunsu wa muwasatu muhtajihim da kau daukewa mabukacin su kewa shi ne ka ba shi abin da zai ɗauku daga ya ɗauke mai kewa wannan cikin damuwa da yake ciki wayar shadi jahili ka shiryar da ka sanya jahilansu tafarki ka ɗora su kan tafarki mai kyau wa gairi zalika min masalihihim da kuma bayan wannan na abin da ya zamanto dagartarsu ne liman qadira ala al'amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ga wanda ya samu ikon umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki game da mummuna aiki wa kam'i nafsihi anil idha ya kame kanshi game da cutarwa da za a mishi yayi hakuri wa sabara alal adha sannan yayi hakuri a bisa cutarwa wannan da za a mishi shi ya kame hannun shi ko karan kanshi game da cutar da mutane kuma an cutar da shi yayi hakuri malana cewa ilam ana al-ikhtiyat bin nas ala al-wajh alladhi dhakartuhu huwa al-mukhtar alladhi kana alayhi rasuluhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sa'ir al-anbiya salawatullahi wa salamuhum alayhi malai ce ka sani cewa cuɗanya da mutane abusa ta fuskar da muka ambata na ambata shine zababban al'amari wanda ya zamanto manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance a bisa kanshi haka sauran annabawa suna cudanya da mutane kuma suna hakuri a bisa cutar su wannan gaske salawatullahi wa salamuhum alaihi amincin Allah da tsidayen su tabbata kansu wa kadhalika al-khulafa'ur rashidun haka tafarki ne na khulafa'ur rashidun mamaya wanda suka zamanto shiryayyu wanda suka mu ɗauki khilafa bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da wanda suka zo bayan su bin sahabati na sahabbai wa tabi'in da wanda suka biyo bayan sahabbai wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan tabi'ai min ulama'il muslimin daga malaman musulmi wa khiyarihim da zababbun su wa huwa madhhabu akthar tabi'in kuma shine tafarkin mafi yawancin tabi'ai ومن بعدهم da wanda suka biyo su baya wabihi qala shafi'i wa ahmad da wannan ra'ayi ne da wannan fada ce imam shafi'i ya dogaro da ya fadi haka imam ahmad wa aktharul fuqaha'i ajma'in da mafi yawancin malamai gaba daya qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya a bisa biyayya ga Allah maɗaukaki da tsoron shi har zuwa ƙarshen aya wal ayatu fi ma'ana fi ma'ana ma zakartuhu kathiratun ma'luma malan yace ayoyi a cikin wannan ma'ana na abin da na ambata suna da yawa kuma sanannu ne ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba mu tashi kan sabon babi domin malam ya ambaci wancan hadisai guda biyu kuma sun ɗauki shi wannan ma'ana sai mu tsaya akan mu tashi akan babu tawadi'i wa khafdil janahi lil mu'minin abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam anana ina ana farsi anana farsi ragama ragama na'am in ta doki ba ko lijami ragama jakki ne lijami doki Thank you.